أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موضة إمام مالك إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 20 a cikin karatun wannan littafin muna bakwai ga watan rabiul awwal hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 31 ga watan 8 a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan yaya ake yin temama yau da iko Allah za mu tashi babi na gaban shi wanda zai mana bayani akan taimaman mai janaba shine mala yake cewa babu tayammumi aljunubi babi wanda zai mana bayani taimaman mai janaba yaya hukuncin shi yake ya aka nakalto daga koya shari'a ta bashi hukunci عليك تيوا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن سعيد بن المسيب عن الرجل الجنبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما لما يستقبل malike cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdurrahman bin harmala al-aslami wanda ya musu shekara ta 145 ko 144 daga hijira da garin maka zuwa madina malaman hadisi sun ce malami ne wanda yake gaskiya wurin ɗauko hadisin shi sai dai wani lokaci yana yin kuskure wurin rawaito hadisi amma dai suna karɓa hadisin shi kamar yadda ibn hajar ya mai shaida a cikin takribut tahziba yake cewa anna rajulan rajulan sa'ala sa'id bin al-musayyib lalle wani mutum ya tambaye sa'id bin al-musayyib bin hazan bin abi wahab wanda mu shekara ta 90 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa anir rajulul junubi yatayammamu thumma yudrikul ma'a mutumin da yakon yana mai janaba yanzu ya zo sai ya samu ya nemi ruwa bai samu ba sai yayi taimama bayan ya gama taimama shi sai ya samu ruwa yaya hukuncin shi yake taimakon nan ta warware ko kuma a'a wannan ruwan zai dauka yayi arwalla yaya hukuncin shi yake fa qala sa'id sa'id bin musaib yake cewa idza adraka al-ma'a fa alayhi al-ghusl lima yustaqbal yace idan dai ya riga ya riski ruwa to wajibin shi ne yayi wanka game da hukuncin abin da zai biyo baya na daga ibada wannan wadda ya riga ya yi arwallar shi ko ya yi taimama ya gama sallar shi tun da kwai karatu wanda muka yi na can baya abinda ya bayyana mana gashi nan inda za a ce ko kuma zai zo zai mana bayani dalla-dalla kan matsalar yake cewa in dai ya riga ya yi taimama taimama za ta tsaya a matsayinta amma dai abinda zai zo nan gaba to wajibin shi ne ya yi wanka kinan wannan taimawa ba za ta ɗauke mai ba wannan hadasin shi na janaba ba amma dai za ta mai kamar misalin ta ɗauke mai hukunci ne tamforar lokacin da aka samu ruwa wannan wankan yana kan shi kinan duk abin da zai riske shi na sallah ko ya riga ya yi sallah wannan abin da ya riga ya yi a ubangijin shi ya karɓa taimama shi kuma ta yi a matsayin arwalla take amma dai ko a matsayin wankan shi take amma dai lokacin da ya samu ruwa to wajibin shi ne ya maimaita wannan wanka ko ya yi wannan wanka na daga ibadodi wanda zai yi a nan gaba shi sun ya malamai suke bayyana suke cewa kenan wannan taimama ba ta ɗauke hadasin wannan janaba abinda zai ɗauke mai hadasin wannan janaba shine wannan wanka wanda zai yi amma dai ya nemi ruwa bai samu ba ga lokacin sallah ya zo abinda za a yi zai yi taimama wannan taimama za ta tsaya matsayin wankan shi za ta tsaya matsayin arwallar shi ya tafi ya yi sallah amma dai a nan gaba idan ya samu ruwa za ya ɗauki wannan ruwan za a yi wanka da shi kina an biyo shi ba shi shi sanya ƙarƙashin haka da kwai jamhurin malumai suke cewa misalin mutumin da yana da ruwa ruwan da bai wadata su da shi yayi ibadar da ta dace kenan yayi wanka yace to abinda za yi shine zai yi taimama kurum ya wadata lokacin da ya samu ruwa akan fatawa ta Sa'id ibn Musayyib sai yayi wanka na daga abinda zai biyo baya na daga ibadodin shi an ƙara tambayan Malik Yahya bin Yahya Laythi yake cewa qala Malika fi man ihtalama wa huwa fi safarin wala fi safarin wala yaqdiru min al-ma'i illa ala qadri al-wudu'i wa huwa la ya'tashu hatta ya'ti al-ma'a an tambaye Imam Malik game da mutumin da yayi maholki a lokacin da yake cikin bulaguro kuma babu ruwa a tare da shi sai gulgudan abin da za a yi arwalla da shi ruwan ba zai ishe shi yayi wanka ba illa gwalgwadon abin da zai yi arwalla da shi ya ce wa huwa la ya atishu hatta ya atilma idan yayi wannan arwalla ba zai ji kishi ba har sai ya isa inda ruwa yake a lokacin nan imam malik yake cewa yaghsilu bi dhalika farjahu wa ma asabahu min dhalika al'adha abinda zai yi da wannan ruwan shine zai wanke gaban shi da duk inda wannan datti ya taba yace summa yatayammamu sa'idan tayyiban kama amarahu Allah yace sannan yayi taimama da da kasa wadda take mai tsarki kamar yanda ubangijin shi mai umarni قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ أن تنبي إمام مالك akan mutumin da yake da janaba sai ya nuhaci yin taimama dalilin bai samu ba ruwa ba to lokacin da ya yi niyyar yin taimama bai samu ba wata ƙasa ba wadda take ƙasa ce wadda take batta da komi illa ƙasa wadda take mai gishiri ko kuma mai kanwa ita ce ake kiranta turaba sarhatin kenan ƙasa wadda take cakuɗe in ma ko wani kwari ne yake cikin shi wanda yake na kanwa ko kuma wani kwari ne na gishiri ba abin da ya samu illa to wannan ya ishe shi ya yi taimama ko kuma a'a sai ya huta ya tafi neman wata ƙasa wadda take batta da laka batta da batta da kanwa batta da gishiri shi ne aka tambaye ma imam malik haliyyata mayan mamu bisibahi shin zai iya yin taimama da ƙasa wadda take mai gishiri ko kuma mai kanwa wahal tukrahu salatu fi sibahi shin an karhanta yin sallah a wani wuri wanda yake da kanwa ko wanda yake da gishiri qala malik malik yake cewa la ba'sa bis salati yake cewa fi sibahi babu laifi mutum yayi sallah a irin wuri wanda yake wuri ne na kanwa ko wani cikin wani kwari na kanwa ko na gishiri yake cewa wattayammu minha kuma babu laifi mutum yayi taimama da wuri wanda yake na laka ne na na, gishiri ne ko kuma na, kanwa ne ko kasa wadda take cakuda da kanwa ko kuma gishiri li'anna allaha tabaaraka wa ta'ala qala yace saboda ubangijinmu madaukakin sarki yana cewa fatayammu yammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da turbaya wadda take mai tsarki kawo ku gishiri yana da tsarki haka kanwa ma tana da tsarki ba abu ne wanda yake mai najasa ba da inda ka same su kana iya yin arwar kana iya yin taimama ka da shi kuma wannan ya dau hukuncin kamar jibs duk lokacin da ka same shi kana iya buga hannayenka ka yi taimama ka da shi wallahu ta'ala alam shine malik yake cewa fa kullu ma kana sa'idan fa huwa yutayammamu bi sibahan kana aw ghayrahu duk abin da yake turbaya ce wadda take mai tsarki ana taimama da ita sawa'un ta kasance kasa ce mai laka kasa ce mai kanwa ko kasa ce mai gishiri ko kasa ce mai kalkyar dukkan su kana iya yin arwa kana iya yin taimama ka da su wallahu ta'ala alam kaga wannan shine saukin da shari'a ta bawa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ka samu wani abu wanda yake kiran shi wani abu wanda yake mai tsarki kana iya yin taimama da shi baka da wani lahi a gun ubangiji sai babi na gaba malam yake cewa babu ma yahillu lirrajuli min min imra'atihi wa hiya ha'idun babi wanda zai mana bayani abin da ya halatta ga mace game da mijinta lokacin da take jinin haila ma ya hillu lirrajulu min imra'atihi abinda ya halatta ga namiji abun matar shi wahiya ha'idun lokacin da take cikin halin haila حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها wannan hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga zaidu bin aslama al'adawi wanda ya musu shekara ta 136 ga hijira da garin makka zuwa madina sikatun alimun sai dai malaman hadisi suka ce wani sa'in yana irsadi yana tsallake sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai hadisi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sa'ala anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallama yace lalle wani mutum ya tambaye manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ma ya hillu li min imra'ati wa hiya haidun menene ya halatta game da iyalina lokacin da suke cikin halin haila shin ina iya saduwa da ita ko ina iya yin wani abu da ita ko kaurace mata zan yi kamar yanda yahudawa suke yi game da matansu idan aka ce mace tana haila za a nesantar da ita daga cikin mutane ba a cin abinci tare da ita ba a mu'amala tare da ita za ta kaurace ta koma gehe har zuwa lokacin da ta gama hailarta shi ne yake tambaya yake miye hukuncin mai haila ko matata ko iyalina lokacin da suke cikin halin jini halin haila miye yake da miye hukuncin mu'amala ta tare da su ina iya saduwa da su ina iya yin wani abu tare da su a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa litashudda alaiha izaraha thumma sha'naka bi'alaha kurum za ta daure gabanta izarinta zananta za ta kulle gabanta da shi ya ce kuma duk abin da yake sama da cibiyarta ko abin da yake sama da gabanta wannan an baka dama ka amfani da shi wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ina wannan shi yake nuna mana lalle halaka ne game da matar da take cikin halin jini mutum yayi yayi mubashara ya rungumi matar shi yayi ya biya bukatun shi bukata ta sama sama ba tare da ba ya sadu da ita ba a lokacin da take cikin halin jini kuma wannan mas'ala ce wadda dukkan malamai sun yi ijma'i akan ta lokacin da mace take halin jini haramun ne mijinta ya kusance ta kusanta ta jima'i shi sanya ubangiji da aka tambaye shi yas'alunaka anil mahidi yake cewa qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahur suna tambaye ka akan mata lokacin da suke cikin halin haila kasancewa abinda aka samu bangaren yahudawa da nasarawa mate kunse lokacin da suke cikin haila suna nisantar da kansu da su yake cewa to mu a cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka hadi musu wannan haila ba komi bane ba illa wata cuta a lokacin da matekunku suke cikin wannan halin ku kan kaurace musu kadda ku sadu da su kadda ku sadu da su har sai sun rigaye sun yi tsarki idan suka yi tsarki fa'atuhunna min haisu amarakumullah ku zo musu ta duk inda ubangijinku ya umurce ku ku zo musu an baka dama nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shaytum matekunku gonakanku ne ku zo gonakanku ta inda kuka ga dama kurum inda ubangijinku ya haramta muku shine kadda ku zo matekunku ta baya bayan shi duk inda ka ga dama kana iya amfanuwa da iyalanka shi ne nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bayyanawa ai wannan matsala haila cuta ce wadda mata wadda mace take zubarwa ya ce a lokacin da take cikin wannan halin ta kulle gabanta kuma duk abin da yake sama da gabanta an baka dama ka rungume ta an baka dama ka mora da ka mori iyalanka حديثي نقب يكتوى وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة أن عائشة زوج النبي صلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وأنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيدة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga rabi'a rabi'a bin abi abdurrahman faruk al-qurashi at-taymi wanda ya mutu shekara ta 136 daga hijira da garin makka zuwa madina yake cewa lalle aisha ummul mu'minin iyali ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ta mutu shekara ta 57 daga hijira da garin makka zuwa madina take cewa ta kasance tana kwance tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dara guda daya ko bargo guda daya ko tuha guda daya suna kwance sun lulluɓa a tuha ɗaya lakka wa annaha qad wasabat wasbatan shadida kai tsaye ana kwance kurma aisha ta zabura zabura wadda take mai tsanani ba don komi ba saboda wani abu ya zo mata faƙala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai yake ce mata malaki me ya same ki da ya ga yanayinta sai yake cewa la'allaki nafisti takan yi aisha haila ce ta zo miki ya'ani alhaida yana nihin hailarta wadda take zo mata kowane wata faƙalat sai take ce ma manza Allah sallallahu Alaihi wasallama na'am ƙwarai kwa haila ta ce ta iso mini ƙala sai yake ce mata shuddi ala nafsiki izaraki ya ce ki ɗaure gabanki ko ki ɗaure zananki ya ce sun ma ki ɗaure wa kanki zananki sun ma'udi ila marja'iki ki dawo ki kwanta inda kike kwanta a buɗa me ake so shine ta yi kunzugu ta daure kadda jinin kadda ya zubo ya bata wannan wuri kuma ta dawo ta yi kwancinta kaga wannan shi yake nuna maka dalili ne karara na manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana runguma iyallan shi yana kwantawa tare da iyallan shi lokacin da iyallan shi suka kasance a halin haila amma dai sharadin shine ta kulle gabanta ta sanya abinda ake sanyawa na kadda wannan jini ya zubo daga gabanta وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء لقى يحيى بن يحيى الليثي لقى مالك daga nafi maula abdullahi dan umar wanda ya shekara ta 116 yake cewa anna ubaidullahi bin abdullahi bin umar lalle ubaidullahi dan abdullahi dan umar arsala ila aisha yasalha ya aika wa aisha yana tambayarta yana neman fatawa akan hal yubashiru ar-rajulu imra'atahu wa hiya haidun shin mutun yana iya rungumar iyallan shi lokacin da iyallan shi suka kasance a halin haila faqalat sai take cewa li tashudda izaraha ala asfaliha ta daure zananta har ƙasa summa yubashiruha in sha'a idan ya ga dama sai ya rungumi iyallan shi an ba shi dama ya amfani da iyallan shi lokacin da iyallan shi suke halan haila وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيب هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل وانا رواية دقا يحيى بن يحيى الليثي دقا مالك yake cewa lalle labari ya cinni lalle salim dan abdullahi dan umar bin al-khattab al-qurashi wanda ya kasance ahdu fuqaha sab'a ɗaya ne daga cikin manya-manyan faƙihai na garin Madina wanda ya musu shekara ta 105 da hijira da garin Makka zuwa Madina yace bayan shi da Sulaiman bin Yasar al-Hilali wanda ya musu shekara ta 94 daga hijira da garin Makka zuwa Madina sun su'ila anil ha'idi sun tambaya akan macen da take jinin haila miye suka tambaya hal yusibuha zawjuha idza ra'at at-tuhra qabla an taktasil shin mijinta yana iya saduwa da ita bayan ta gama jininta kamun ta yi wanka shi kuma gama jini shine in ma ya kasance ta ga al-qussatul bayda shine wannan horun ruwa ko wannan kunhwahara a gabanta ko kuma a'a ta ga al-jufuf shine bushewar gabanta a wannan ne take iya tabbatarwa lalle hailarta ta tsaya to a wannan halin shin mijinta yana iya saduwa da ita ko kuma a'a har sai ta yi wanka shine jamhurin malamai suka ta yi akan lalle bai yiwa mijinta ya sadu da ita sai ta yi wanka saboda ubangiji yana bayyana mana wala taqrabuhunna hatta yatahurn kada ku kusanci iyalanku har sai sun yi wanka har sai sun yi tsarki tsarkin nan kuma bai samuwa har sai an yi wanka shi sanya a hakan imamu abu hanifa ya saba musu yake ga cewa a'a da zai kasance misalin wurin da ta yi tsarkin nan ko wurin da hailata ta gama babu ruwa a wurin har ta kai wurin kwana goma taimama take yi ya ce an ba shi dama ya iya sadu da iyallan shi yake cewa ai abinda ya wajabta yin sallah ai ya wajabta yin ya wajabta ya dauke hukuncin saduwa da iyali kina wannan mutum yana iya sai dai faɗa mafi rinjaye ta jamhurin malamai shine bai yiwa mijinta ya sayar da ita har sai ta yi tsarki shine faƙala la hatta taktasil imam malik ko fatawar da aka tambaya yake cewa abinda fatawar da salim ɗan abdullahi bin umar da suleiman afwan labarin da ya cimma malik akan fatawar da aka da salim bin abdullahi da suleiman bin yasar suka tambaya shine kadda ya sadu da ita hatta taktasila har sai ta yi wanka wannan ita shine hukumci shi sanya matsala ta mazhabin imam malik shine bai yiwa ya sadu da ita hasse ta yi ta yi wanka kenan taimama ba za ta iya ba ta daba ko ba za ta iya ba shi damar saduwa da iyallan shi ba hasse ta yi wanka Allahu ta'ala alam sai babi na gaba malai yake cewa babu tuhurul ha'idi tuhurul ha'idi babi wanda zai mana bayani akan tsarkin mai haila tsarkin mihaila حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن أمه مولات, مولات عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الخرصف فيه الصفرة من دم الحيدة من دم الحيدة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر الطهر من الحيضة wannan hadisin daga Yahya bin Yahya Laisi daga Malik daga Alqama bin Abi Alqama Al-Madadi wanda ya musu shekara ta 130 da 'yan kai daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa an ummihi maulatin maulati aisha ummul mu'minina daga ma'aihiyar shi entaccen baiwa ce ta aisha uwan mummunai ita ce mirjana ummi alqama ita ce ake kiranta mirjana kuma malaman hadisi suna amsa hadisi daga gare ta kasancewa an tabbatar ta kasance ta raye da aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ko kuma yan tattabbaiwa ce ta aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa kanun nisa'u ya ba'asna ila aisha ta ummul mu'minina bidurja yace matan garin madina sun kasance suna aika wa aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta uwan mummunai suna aika mata wani mazubi addurja shine wani mazubi dan wani abu wanda ake iya zuba wani abu a cikin shi yace a cikin wannan mazubin fihi alkursuf a cikin shi da kwai abdiga fihi as-sufra min damil haida yace a jikin abdigan nan da kwai wani rawaye rawaye na daga jini na daga jinin haila asufra shine duk abin da ya rikida shi ba jajjajjara ba shi ba harhar ba rawaya rawaya wannan abdiga a jikinta da kwai wannan alama ta jinin haila lokacin da jinin ya rikida ya koma wani rawaya rawaya a lokacin nan idan sun aika mata sai su tambaye ta shin ya kai mu yi wanka don mu yi sallah wannan abin da suka aika mata wannan abdiga wadda a jikinta da kwai jini sabida suna kyautata zaton aisha ta yi su sanin yaushe mace ya cancanta a ce ta gama jininta na haila sabida ta zamna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara da shekaru a lokacin na aisha fatakulu lahunna sai take ce musu la ta'jalna hatta taraina alqassata albayda kada ku gaggauta ku tsaya ba za ku yi sallah ba ba za ku yi azumi ba ya ce hasse kun ga alƙasatal baida wannan horin ruwa ko kuma ya kasance an ga aljafaf shine bushewar gaba na ba wani abu wanda yake zubarwa ya ce turidu bi dalika a tsohoro min al'aida tana nihin lokacin da aka ga wannan horin ruwa a lokacin nan lalle haila ta riga ta ƙare abin da yake kanta shine za ta yi wanka wannan salloli ta ci gaba da su in kuma azumi ne ta yi da sa sannan ta rama abin da ta sha a baya wannan shine fatawa ta Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kaga nan ya huto mana abin da yake iya tabbatarwa lalle mace ta gama hailarta shine ta ga wani horin ruwa wanda zai zubo koma bayan jinin da ya zubo tsawon kwanaki وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن عن عن عن, عن ابنه زيد بن ثابت انه بلغها ان نساء ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdullahi bin abubakar bin muhammad bin amuru bin hazam wanda ya musu shekara ta 135 al'ansari al-madani al-qadi al-hazmi yake cewa al'ammatihi daga ‘yan'uwan ma'ahin shi ita ce amara bintu hazam al'ansariya wadda ta mutu wannan malaman hadisi bis kawo ba amma dai wannan suna danganta ta da ‘yan ƙabila banu najjar al'ansariya al-khazrajiya al-najjariya yake cewa an ibnati zaid bin sabitin daga diyar zaid bin sabit al-ansariya al-madaniya annahu balagaha lalle labari ya cin mata anna nisa'an kunna yad'una bil masabih lalle matan garin madina suna kira a kawo musu totila ko a samu a kawo musu a tibalbal ita ce a wancan lokacin basu da totila a kawo musu wuta idan an kawo musu wuta a tsakiyar dare yanzurna ila tuhuri suna lekawa abin da yake zubarwa daga gabansu shin ya kai su yi tsarki ko bai kai ba su yi tsarki ba ba don komi suke wannan abin ba kwaɗai na su cika sallolinsu misalin da zai kasance matan nan ta gama ko jini ya tsaya mata a lokacin da sallar isha'i bai huta ba a lokacin nan kenan sallar isha'i ya zaman tomi ya zaman to wajibi a kanta za ta rama magariba ta rama isha'i saboda tahiyya ɗaya suke idan kuma ya jinkirta har zuwa lokacin da alfijir ya keto a lokacin nan ta tabbatar da jini ya kare mata a lokacin nan wata sallah za ta kirda da sallah asbahi za ta yi kenan duk lokacin da jininki ya kare kamun lokacin mutar sallah to wajibinki ne wannan sallar tana kanki wajibinki ne ki zo da ita yake cewa abinda suke yi shine tsakiyar dare sai su hana kansu barci sai su ɗauko su ringa kira a kawo musu tocila ko a kawo musu wuta su ringa leƙawa shin jinin ya ƙare ko bai ƙare ba yake cewa fakana ta'ibu zalika alaihin na aisha tana aibanta musu haka take ce musu makana makanan nisa'u yasna'na hada mata a garin madina ko mata wanda suka gabace su su kasance suna aikata haka ba kurun mace tana leƙawa idan lokacin sallah yayi ta zo ta leƙa ta ganin shin jinin da kun shi ko kuma ya ɗauki hasali ma matar da ta san adadin kwanukan da take yin jini ta san a wannan ranar ce ya kamata a ce ina kirdado duk lokacin sallah in leƙa ya tsaya ko bai tsaya ba in bai tsaya ba shikenan zan sha zuwa wata sallah in leƙa ya tsaya in bai tsaya ba zan ci gaba da zamana ba tare da sallah ba har zuwa lokacin da na ga ya ɗauke in ma ya kasance kamar yadda aisha ta bayyana mana a samu wannan horin ruwa wanda yake hutarwa ko wata kohoro kunha ko kuma ya kasance an samu bushewar gaba a wannan lokacin an tabbatar da lalle jinin ya tsaya shine aisha take aibanta musu haka wasu ila malikun anil haidi taqhuruha fala tajidu fala tajidu ma'an hal tatayammam yahya bin yahya laysa yake cewa an tambaye imam malik akan macen da take haila shin lokacin da ta nemi ruwa bata samu ba shin tana iya yin taimawa don tsarkinta ta ci gaba da sallah ƙala imam malikai ce na'am litatayammam fa inna mislaha mislul junubi idza lam yajid ma'an tayammama yake cewa imam malik yake cewa kwatankwacin mace kwatankwacin mai tsarki ko macen da ta yi haila ta nemi ruwa ba ta samu ba za ta yi taimama kwatankwacin mutum wanda ya yi da janaba ya nemi ruwa bai samu ba zai yi taimama ya ci gaba da sallar shi kamar yadda matsala ta gabata a can baya wannan ita shine fatawa ta mazhabin imamu malik wallahu ta'ala alam mala ya ci gaba da cewa babu jami'il haida babi wanda zai mana bayani akan hukumce-hukumce na haila wanda malam bai kawo maka a baya ba zai kara maka bayani a cikin wannan babin yake cewa haddasani yahya an malik annahu balaghahu anna aisha zawjan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qalat fil mar fil mar'ati al hamil taraddama taraddama annaha tad'u as-salata riwaya daga yahya bin yahya al-laisi daga malik imam malik ya ce lalle labari ya cin mini aisha yarda allah shi tabbata a gare ta mata ga annabin musallallahu alaihi wasallama ta ce akan macen da take dauke da juna biyu mace mai ciki ta raddama idan ta ga jini lokacin da take dauke da ciki ya ce annaha ta da salata a fatawar da aisha ta yi a abin da ya cimma imam malik na daga labarin da ya ji aisha ta ce za ta bar sallah ba za ta yi sallah ba hukuncin ta hukuncin mai haila shi kuma idan muka ɗauka jamhurin malamai sun ta yi a kan mace mai ciki ba ta haila macen da take ɗauke da suna biyu ba ta haila sai dai a kan fatawa ta mazhabinmu na imam malik shine mace mai ciki tana iya ganin jini idan ta ga wannan jinin ba istihada ba ce ba jinin haila ne a lokacin nan za ta tsayar da sallarta wannan hada ce mazhabin imam malik sai dai jamhurin malamai suna kan fatawa akan mace mai jini ba ta ganin mace mai juna biyu ba ta ganin jini na haila idan ta ga wani jini to wannan jini ne na cuta ba jini bane na haila ba wannan kuma ita ce hada ta jamhurin malamai wannan akan wannan fatawa mun saba wa malamin mu imam malik yace wa haddathani an malik annahu sa'ala ibn shihab ibn shihab an almar'ati alhamili taraddama qala takuffu an salati yahya bin yahya laysi yake cewa daga imam malik lalle an tambaye malamin imam malik shine ibn shihab az-zuhri akan macen da take dauke da juna biyu lokaci ɗaya kurum sai ta ga jini yake cewa abinda za ta yi ta kuffa an salati za ta tsayar da sallah ba za ta ci gaba da sallah ba kinan hukuncin jinin da ta gani jini ne na haila ba jini bane ba na istihada ba jini na cuta ba قال يحيى قال مالك wa zalikal amru indana yahya bin yahya lazi yake cewa mun ji malamin mu imam malik yana hada yana cewa haka al'amarin yake a gunmu duk lokacin da mace mai haila ta ga jini to wannan mace mai juna biyu ta ga jini to wannan ba wai jini istihada bane ba jini ne na haila za ta tsayar da sallarta amma dai mun yi bayani akan mas'ala ce wadda jamhurin malamai suka saba wa imam malik lalle mace wadda take da juna biyu to lalle jini ne na istihada ba jini bane ba na haila ba kenan idan lokacin ya zo ya ta ɗauran makanta hukuncin jini hukuncin macen da take jini na rashin lahiya jini na istihada shine akan kowace sallah za ta yi arwalla ta ci gaba da sallarta in kuma zai bata ta yi kokari ta sanya abdigar da za ta nannaɗe mata wurin na katta bata masallaci ko kuma ta bata wurin sallarta ko kuma ta bata tuhatta مالك جاء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض daga yahya bin yahya laisi daga hisham bin urwa shine az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah bin shihab bin abdullah bin harith az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya mutu shekara ta 125 daga baban shi afwan daga ibn shihab ne a hisham bin urwa ko hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid al-asadi wanda ya shekara ta 144 da hijira da garin makka zuwa madina daga baban shi shine urwa bin zubair dan asma'u binti abubakar yarda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa an aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha matan annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi annaha qalat lalle ita ta ce kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina taje gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina tsatsehe shi yake ce take cewa wa ana haidun alhali ina mai haila kaga wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle mu'amala da mace mai haila ba wani haramun bane ba kuma haka sunna ta bada ai mu'amalance ta lokacin da take cikin haila yake cewa kuma abinda aka hana ka shine kadda ka kusance ta kadda ka sadu da ita a lokacin da take cikin haila madama wannan duk abin da yake bayan haka an halatta maka ka rungume ta kai kaza kai kaza kai kaza ga Aisha tana faɗi mana ta kasance ma manzo Allah yana miƙa mata kan kanshi tana taje mai lokacin da take cikin halin haila wannan hadisin imam bukhari ya wutar da shi a cikin babu ghusl al-ha'id ra'sa zawjaha wa tarjibi wa tarjibi babi wanda yake mana bayani akan wankewa miji mata ta wanke wa mijinta gashin shi ta tsehe mai shi halin lokacin da take haila haka imam muslim ya wutar shi a cikin kitabul haid babu jawaz ghusl haid ra's zawjiha wa tarjili wa taharati sukriha wa al-ittika'u fi hujriha wa qira'atu al-qur'ana fihi yake cewa babu wanda yake bayani akan wankewa mata ta wanke wa mijinta kan shi ta tsehe mai kan shi haka da sauran ruwanta ko tsarkin sauran ruwanta haka kuma da kishin gide a kan cinyan mijinta kuma da karatun alkur'ani daga bakinta ya ce duka wannan an halatta mata ya kawo wannan hadisin ya bayyana ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amalanta iyallan shi halin da suke cikin haila حديث نجا مالك جاء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت سألت امرأة سألت امرأة سألت امرأة سأل سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيدة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيدة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه daga Yahya bin Yahya Laisi daga Malik daga Hisham bin Urwa bin Zubair daga urwa bin zubair daga fatima bintul munzir al-asadiyya bin al-asadiyya bin zubair bin al-awwam bin khuwailid daga asma'u binti abubakar bin siddiq zatun nattaqaini wadda ta musu shekara ta 73 daga hijira daga garin makka zuwa madina tana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai mata daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga abubakar na siddiq yarda Allah shi tabbata a gare su annaha qalat take cewa sa'alat imra'atun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta tambaye manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi abinda take tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ara'aita ihdana idza asaba thawbaha dam min alhayda kaifa kaifa tasna'u fihi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya hukuncin macen da jinin haila ya taba tuhotta yaya za ta yi da wannan tuhotta ta cire wurin za ta yi kamar yadda aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabata idan wuri ya yi najasa sai dai ka yanke wurin ko kuma yaya za ta yi ta zo neman fatawa gun manza Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manza Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza asaba thawbu ihdakunna ad-damu min al-haida idan tuhar ɗayan ku mata ta taba ko jinin haila ya taba ta yace abinda za ta yi shine falitaqrusuhu shine ta kankan tsare wannan jinin sun malitan bahahu bil ma'i sannan ta wanke shi da ruwa sun malita salli fihi sannan ta yi salla a cikin wannan tuha wannan kaga hukunci ne mai sauki ki kankare saboda jini idan ya tabo a jikin tuwa yana dan barin wani tash yana dan barin wannan in shi kamza kamzan shi to abinda zaki shine ki kankare wannan jinin sannan mi sannan ki wanke shi sannan ki salla a cikin tuwarki wallahu ta'ala a'lam kina wannan shine babi wanda malai ya gama mana bayani akan abin da ya shahi hukuncin mai haida sai babi na gaba malam zai mana bayani akan babu almustahadati babi wanda zai mana bayani akan macen da take da jini na rashin lahiya aga ya kawo maka bayani akan jini na haila ya kawo maka bayani yanzu zai maka bayani akan jini na rashin lahiya mace tana iya kasancewa a cikin jini na rashin lahiya da kasancewa matsala ce wadda so da yawa ake samun saɓani idan ka ɗauka umuman a yanayi na shari'a mace za ka kasa ta mata masu yin haila za ka kasa su kashi uku da kwai almubtadi'a matar da wannan watan ne za ta fara haila ko wannan watan ne ta fara haila da kwai almu'tada matar da dama ta saba an jima ana yi da kai kuma almutahayyira matar da dama tana yin haila amma dai hailar ta shige mata a cikin juna ta rasa yadda za ta to kowace da hukuncinta misalin matar da take yau ta fara hailarta hailan nan ta zo kwana ɗaya biyu uku hudu tana ta yi aka kai kwana goma sha wannan abin ya gaza ta saboda ita yanzu ta fara ba za ta iya bambancewa ba tsakankanin jinin haila da jinin rashin lahiya jinin haila ya sha bamban da jinin rashin lahiya jinin haila za ka same shi ya ɗanyi duhu kuma yana da wani ƙarni shi kuma jini na jini wanda yake na rashin lahiya za ka same shi ya sanya jajaja bai yi duhu ba kamar yadda jinin haila yake yin duhu kuma kalla ma za ka same shi yana karni kamar yadda jinin haila yake yin karni to ita ba ta sani ba to wannan ita ya ta ɗauki hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta haidi fi ayyamin lahi ki haila a cikin kwanukan da ubangiji ya wajabta wa mata za su yi kwanukan za su yi hailarsu shi ne ko kwana shidda ko kwana bakwai abin da yake koma bayan haka sai ki yi lissahin kurum jinin rashin lahiya ne ki huce lissahin ki ko kuma ya kasance wannan matan dama ta saba mu'tada ce ta saba yin haila tana da kwanukan ta wanda haila take zo mata idan sun zo za ta bar sallah idan sun huce kuma ta cigaba da sallar ta ba ta da matsala akan haka ko da an samu rikicewar haila to tana iya bambancewa tsakanin jinin haila da jinin da ba jinin haila ba to he matar da ita almutahayyira wadda tana yin haila amma dai ba ta iya ganewa tsakanin jinin haila da wanda yake koma bayan shi kuma jini ya zo ya huce ya yi ya huce kwanukan da ake yi yanzu ya zarci shi ne a mazhabin imam malik suka ce he ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku an yi bakwai aka ƙara uku nawa zai bada aka ƙara uku aka ƙara uku nawa sha shidda wannan shine lissahin da za ta yi idan ta yi wannan lissahin ya ce bayan shi kurum sai ta maida sai ta ajiye lissahin lissahin jinin lissahin haila sai ta ci gaba da lissahin jinin jinin istihada kenan sai ta yi wanka a kowace sallah idan ta zo sai ta yi sai ta yi arwalla sai wani suka musu a'a wannan ba magana ba ce ba saboda ai ya kasance an yi sallah an yi ta a cikin halin da ake kyautata zaton an gama wanka ko kuma a jinkirta ba ayin bawanni yahi inda ubangijin zai dauki ranta a cikin wannan halin idan ta tayi mi zata cewa Allah kuma ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa tahidi fi ayyamillahi tayi haila a cikin kwanukan Allah kwana shida ko kwana bakwai yaya za ta yi da a gaban ubangiji da wannan hukunci suka ce a'a a dawo tayi lissahin kwanukan hailanta abinda ya dori kurum sai tayi wanka ta ci gaba da sallarta wannan shine hukuncin da za a bata kenan su a mazhabin fatawai imam malik shine wannan kwanukan da ta kara yanzu sai ta in watan gaba in ya zo kenan wannan kwanukan da take yin haila sai ta yi lissahin su ina yin haila ne daga lede zuwa zuwa lewit ko ina yin haila daga lede zuwa leset kenan wannan kwanukan daga sun zo sai ta tsaya ta bar sallah ta bar azumi har zuwa lokacin da ta kai leset inta sai ta yi wanka ko da jinin jinin haila ne sai ta yi wanka ta cigaba da wannan inta sabida mi sabida ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mas'ala ta a masu haila ta sanya mas'ala haila abu ne wanda yake mai sauki amma dai mutum in yayi niyyar ya dakule ta sai ya gani an rikita shi sanya Imam Malik da yi fatawar shi idan an zo an tambaye shi akan akan mas'ala haila sai yake ku tayi ku tambaye mata ku bar zawwa da wannan fatawa a gudu to san mu shiga babi na istihada kenan babi na istihada shine wanda zai mana bayani akan jini wanda yake na cuta wanda yake zoma mace wani sa'in sai ya takudu da lokacin jinin hailarta yaya za ta yi yaya za ta bambance tsakankanin jinin haila da jinin istihada alhamdulillah yanzu da yawa za ka samu mutane suna iya bambancewa tsakankanin jinin haila da jinin istihada to wannan idan mutum ya kai yana iya bambancewa tsakankanin jinin haila da jinin istihada ya yi komi sauki daga kinga jini ya canza karnin shi ya canza haka ko karnin shi ya canza haka launin shi ya canza kina iya tabbatarwa lalle wannan na huta daga sikil inferior ita na shiga wani hali na rashin lahiya sai a garzaya likita a nemi a nemi magani magani kuma a wannan lokacin da kika tabbatar da wannan haka za ki yi wanka idan kin yi wanka sai ki ringa arwalla akan kowace sallah idan kuma abin ya gaza kin gaza ki bambance tsakanin jinin haila da jinin istihada to sai ki ware kwanukan da kike yin hailaki wannan su ne idan sun zo kurum zai ki lissafa su ki tsaye da sallah bayan kin gama sai ki ci gaba sai ki yi wankanki ki ci gaba da sallaki wannan jini ne ki dauke shi a matsayin jinin istihada sai kuma a garzaya likita a ta yi a nemi magani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana yake cewa jinin haila inna ma zalika irqul wata jijiya ce take cirewa sai ta bada wannan jinin shi kuma idan jijiyan nan ta cire ta sha bamban da jinin da zaka bada akan jinin jinin haila مالك يتوى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدأ الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي wannan riwayar daga yahya bin yahya laifi daga malik daga hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam daga zubair bin al-awwam daga baban shi daga daga urwa bin zubair daga aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa قالت فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة يا أبي حبيش إيه daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tazo take cewa ya ma'aikin Allah inni la athuru afa adau salata lalle ni bana samun tsarki a wata riwaya tace shekara bakwai jini bai taba tsaya mata ba haka Allah ya jarrabe ta wannan ya kawo mana a dunkule yake cewa inni la athur lalle ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na samun tsarki kullun jini zo mun yake yi afa ada ussalata shin zan bar sallah kwata kwata ba zan yi sallah ba qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace mata inna ma zalika irqun lalle sababin da ya sanya jini baya tsaya miki shine wata jijiya ce a gaban ki ta yanki kuma wannan jijiyar take zubar da jini walaysat bil haida wannan ba haida bace ba ai yace abinda zaki shine fa idza akhbalatil haida fatruki salata idan lokacin hailaki yazo a lokacin nan me zaki ki tsayar da sallah kamar yanda kamar yanda nassi na shari'a ya umurce ki idan lokacin hailaki yazo ki tsayar da sallah ki tsayar da azumin ki ba wata ibada wadda aka dora miki yace fa idza zahaba qadruha idan daidai lokacin da kika saba kike yin haila ya huce yace faksilid dama anki ki wanke wa kanki wannan jinin wa salli kuma ki ki sallaki kaga nan zai bayyana maka fa'iza zahaba qadruha adadin kwanukan da kika saba kike yin haila idan ya shude to ke ma yake tsida yake ce to wannan jinin ba jinin haila bane ba saboda a da yanda nake yin haila ta shine kwanukan da nake yi kaga wannan ya sha bamban da yarinyar da ta fara yin haila ita lissahin kwana shida ko bakwai za a mata kurum idan suka huce wannan kuma ya koma wani abu daban in kuma za a iya bambanta mata tsakanin jinin guda biyu sai a bambanta mata in wannan na haila ne kenan za ta tsaya a cikin matsayin mai haila a zuwa lokacin da zai dauke in kuma jinin istihada ne kenan wannan za ta yi wanka za ta ci gaba da sallarta kenan ita wadda ta san dama ga kwanukan da take yin period ɗinta ina yi daga kwana kaza zuwa kwana kaza watan nan hailar ta rikice mata ko jinin ya ki tsaya mata kenan idan lokacin ya zo sai ta yi lissafin wannan kwanukan kamar yadda wanzu Allah ya yi wa Fatima bintu Abi Ubayshin fatawa kenan sai ta yi lissafin wannan kwanukan idan ta huce sai ta yi wankanta ta ci gaba da sallah kaga wannan ai mas'ala ce mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada hukuncinta Allahu ta'ala hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul al-wudu babu ghusl dami babu wanda yake bayani akan wanke jini haka Imam Muslim ya hutar da shi a cikin babu a cikin kitabul haid babu wanda yake bayani al-mustahadatu wa ghusluha wa ghusluha wa salatuha ma babu wanda yake bayani akan mai jini na rashin lafiya wankanta kuma da sallarta haka Imam Tirmidhi ya hutar da shi a cikin kitabut tahara babu ma jaa fi ghusl damil haid min al-thawbi babu wanda yake bayani akan yaya ake wanke jini idan ya taba tuha haka imamun nasa'i shi ma ya wutar da shi a cikin kitabu tahara babu damul haidi yusibu thau jinin haila idan ya taba tuha yaya hukuncin sheki haka ibn majah shi ma ya wutar da shi a cikin sunan inshi a cikin kitabu tahara wa sunanuha babi wanda ya zo akan ma jaa fi damil haidi yusibu thau babi wanda yake bayani akan jinin haila lokacin da ya taba tuha ga wannan hadisi ne wanda malamai suka yi ca akan shi malik yace wa haddathani an malik an nafi an sulaiman bin yasar an ummi salmata zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallama anna imra'atan kanat kanat tuhraqu ad-dima'u fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fastaftat fastaftat laha ummi sal ummu salma rasul ummu salmata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqala litanzura litanzur ila adad al-layali wal ayyam allati kanat tahidu تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي وانا حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى نافع daga Suleiman daga Nafi Maula Abdullahi bin Umar daga Suleiman bin Yasar al-Hilali daga Ummi Salma zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama hi ita ce Hindu binti Abi Umayya binti Abi Umayya wadda al-Qurashiyya al-Makhzumiyya mata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama uwa gare mu uwan mummunai wadda ta mutu shekara ta 61 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina take cewa wata mata ta kasance tana zubar da jini da daga gabanta a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan abin ya dame ta sai ta zo gun ummu salla fastaftat laha ummu salma a rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ta zo ta haɗi wa ummu salma ga abin da yake damuna jini ni ya gaza tsaya mini kullum zuba yake yi abin da nake so ki tambayen mini fatawa a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mutum yaya al'amari na yake ya hukunci na yake faƙala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa abin da za ta yi shine litan انظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك الذي أصابها يجتوى تليق تديبا عدد كوانكا عدد ين دداركا دتكيين حيلا أكوى نواتا كامون ونن توتت ساميتا kwana nawa take yi a tana yi ne daga idan wata ya kai kwana bakwai zuwa kwana goma sha uku kamun wannan cutar ta same ta yanzu ai cutar da ta same ta zarcewa take yi tsawon watan kurum jini take gani yake cewa to abinda za ta yi shine ta leka ta ga adadin kwanukan da da ta kasance tana yin haila kamun wannan cutar ta same ta yace falitatruku salata idan watan ya zagayo sai ta bar sallah a cikin wannan kwanukan yace qadara zalika min ash-shahri gulgudan kwanukan da ta kasance tana yin haila a cikin wata kwana bakwai take yi kwana shida take yi kwana biyu take yi kwana ɗaya take yi awa ɗaya take yi idan ya zo kurum sai ta tsaya saboda haila tana iya zo mace awa ɗaya lakkan ta riga ya ta huce da kwai matar da take yin haila biyu a cikin wata daya idan ta zo mata a kowane sha biyar sha biyar sai ta zo mata so daya adadin kwana biyu sai ta dauke kuma ta yi wanka ta ci gaba da mu'amalar ta zuwa wani lokaci kamun watan ya mutu zuwa 20 21 zaka samu kuma ta sake zo mata ta yi kwana daya biyu sai ta dauke haka wannan matar ita ce matar da ba ta ba da wahala a wurin idda a cikin wata ɗaya da rabi sai ta gaba iddata ta bar maka gidanka ta tayyata ta nemi mijinta ta yi arbanta da kwai lokacin da mace awa ɗaya lakkan za ta zo mata kwai lokacin da shi ya sanya a mazabin na malikiya a kalluha shine yini ɗaya lakkan da za mu haila za ta zo mata ko yini ɗaya da dare ɗaya lakkan ko a yini ɗaya ta gama hailarta wata sai ta yi kwana bakwai wata sai ta yi shidda wata kwana biyar wata kwana hudu kowace gwalgwadon abin da ubangiji ya hukunta mata za ta za ta ringa yin hailarta to idan aka samu bacewa wata ko aka samu da bacewa wata wata masala ce daban idan aka samu rikicewa haila a wannan halin mi za a yi shine ne za ta kirdadan kwanukan da ta kasance tana yin haila kamun matsalan nan ta same ta ya ce he ta bar sallah idan lokacin ya huce ya ce fa'iza hallafa ta zalika idan lokacin da ta kasance tana yin haila a cikin wannan kwanukan ya huce ko ya shuɗe ya ce faltartasil sai ta yi wanka-wanka na tsarki sun malitastasfir bisaubin sai ta yi kunzugu kenan ta sanya koton wannan jini na rashin lahiyar nan da yake zuba kar da ya zubo mata ya ce sun malitusalli ta yi sallar ta a cikin wannan jini saboda ba jini bane na haila ba jini ne na istihada jini ne na rashin lafiya an fahimta mu kokari mu gama babu yana da yawa ko yake cewa wa haddathani an hisham bin urwa an abihi an zainab bint abi salma annaha ra'at zainab bint jahsh allati kanat tahta abdurrahman bin auf wa kanat tusta'adu fa kanat taktasil wa tusalli wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga hisham bin urwa bin zubaira daga urwa bin zubair daga zainab binti abi salma bintu abdullahi bin abdullahi bin bintu abdullahi bin abdul asadi bin hilal wadda ta musu shekara ta 73 da hijira daga garin makka zuwa madina take cewa annaha ra'at zainab bintu jahsh take cewa lalle ta ga zainab bintu jahsh zainab bintu jahshin ummul mu'minin ita ce zainab bintu jahshin bin ri'ab bin ya'mur bin sabura al-asadiyya wadda ta mutu shekara ta 20 daga hijira daga garin makka zuwa madina a wata wada shekara ta 21 daga hijira daga garin makka zuwa madina zainab bintu jahshin uwan mummune ce uwan mu allati kanat tahta abdurrahman bin auf wadda kasance kalkashin abdurrahman bin auf yace wa kanat tustahadu ta kasance tana yin haila tana yin jini na istihada tana yin jini na istihada jini na rashin lahiya da take cewa fakanar taktasilu wa tusalli ta kasance tana yin wanka a kowace sallah kuma tana yin sallah kina abinda take yi ita babban take yi sai ta yi wanka amma dai idan an yi hakan an yi mustahabbi sai dai ba shi bane hukunci ba abinda yake ya wadatas maka shine arwalla da za a yi ya wadatas kamar yadda hadisi na gaba zai bayyana mana yace wa haddathani an malik an sumayyi maula abi bakr bin abdurrahman an an alqaqa أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحادة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضع لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت wannan riwaya daga Yahya bin Yahya Laisi yake cewa daga Malik daga Sumayi Sumayi Maula Abubakar bin Al-Haris wanda ya musu shekara ta 130 malaman hadisi sun wasaka shi yake cewa عن القعقاع أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب قعقاع دا حكيم دا زيد بن أسلم سن أيكا شزوى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحادة سنة تنبيش يا يا ميجن رش اللهية ذاتي وانكا كو يا يا وانكا ميجن رش اللهية يكي إتتي المستحادة فقال سعيد بن المسيب يكي تيوى تغتسل من طهر إلى طهر ذاتي وانكا دا سركنت زوى سركنت كنن ذات لسه lissafa kwanukan da take yin haila za ta yi wanka kenan idan ta yi wanka a wannan tsarkin ba za ta sake yin wani wanka ba sai lokacin da ta lissafa kwanukan ta wanda take yin haila sai ta sake yin wani tsarki ita wannan shine hukuncin ta wata wata wadda li kulli salatin sai ta yi arwalla akan kowace sallah duk lokacin da aka ce lokacin sallah ya tashi ya shiga za ta yi sallah to za ta yi arwalla ita ba za ta ce ba a ai na yi sallah na yi arwallan magariba yanzu kuma lokacin isha ya shiga zan yi sallah ta da arwallar da na yi ta sallan magariba a ita batta da wannan hukuncin sabida arwalla ba ta tsaya mata sabida mi sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da lamanin ita waccan macen wadda take istihada ko wadda take jini na rashin lafiya abinda za ta yi duk lokacin da sallah lokacin sallah ya shigo to za ta yi arwalla li kulli salatin a cikin kowace sallah kowace sallah sai ta mata arwalla shi ne yake cewa hukuncin da shi ne za ta yi wanka daga wanka daga tsarki zuwa tsarki amma dai game da sallah za ta yi arwalla game da kowata sallah ya ce fa'in galaba haddamu idan jinin ya rinjaye ta jinin kurin kwarara yake yi zuba yake yi ya ce istasfarat sai ta yi kunzugu sai ta kawo wani abu sai ta sanya wanda zai sha makance wannan jinin da zuba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحادة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتودع بعد ذلك لكل صلاة دقى مالك دقى هشام بن عروة دقى بابنش عروة بن الزبير أنه قال لليشيات ليس على المستحادة إلا أن تغتسل غسلا واحدا باب كومي أكم ودم أكم مچن ذكي جني نرش اللهية فاتي كرم تيوانكا قداء لوكتن تتبتر للي تاقما جنين تنحيلا كنا lissahin kwanukanta za ta yi idan ta gama sai ta yi wankanta na haila na tsarki kenan idan ta gama ya ce kurum mi za ta yi ta tawadda'u ba da zalika li kulli salatin sai ta yi arwalla akan kowace sallah idan lokacin ta ya shiga za ta yi qala yahya yahya bin yahya laysa yake cewa qala malik wannan shine fiqhun imam malik imam malik yake cewa al'amru indana al'amarin agum ko hukuncin agum mu kalkashin mazhabin mu shine annal mustahadata idza sallat yalle mi haila idan ta yi sallah anna li zawjiha an yusibaha yace mijinta yana iya saduwa saduwa da ita wa kadhalika nufasa'u idza balagat aqsa ma yumsiku nisa'u dama haka matar da take jinin biki idan ta kai tarin inda ake kyautata zaton duk wata wadda take jinin biki ta gama jinin bikinta wanka za ta yi mijinta ya sadu da ita fa in ra'ata dama idan ta ga wani jini koma bayan haka ba'da zalika bayan haka fa innahu yusibuha zawjuha wa inna ma hiya bi manzilatil mustahala tabbas mijinta yana iya saduwa da ita wannan jinin da ta gani ba komai bane ba jini ne na rashin lafiya ita mai jinin biki tana da kwana 40 karkashin mazhabin imam malik wannan kwana 40 shine aksa mudda shine mafi tsawon lokaci wanda mai jinin biki take iya zama a cikin jinin biki idan ya wuce to wannan lissahin jinin haila ne mijinta yana iya saduwa da ita haka ita ma mai jinin istihada idan ta yi lissahin kwanukanta bayan ta yi tsarkinta mijinta yana iya saduwa da ita idan yana iyawa Allahu ta'ala adam qala yahya qala malik yahya ibn yahya laysa yake cewa imam malik ya bayyana mana yana hadi yake cewa al'amru indana ai hukuncin mas'ala a gunmu kalkashin mazhabun mu fil mustahadati ala hadisin yace akan mace wadda take jinin biki akan wannan akan ala hadisi hisham bin urwa an abi akan hadisi hisham dan urwa daga baban shi hadisi wancan wanda muka annahu laysa al musahad illa an taktasila ghuslan wahidan thumma tatawadda ba'da zalika li kulli salatin yace huwa ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika shine mafi soyuwa a gare ni akan abin da na ji na daga fatawan malumma na daga hukuncin mai jinin biki shine za ta yi arwalla akan gaba kowace sallah duk lokacin da za ta yi sallah za ta yi za ta yi arwalla akan kowace sallah wallahu ta'ala alam ina tunanin ba sai mun dawo ba akan abin da ya shahi jinin biki jinin haila ba da jinin da jinin rashin lahiya ba ko eh ko da tambaya eh inda bukatar da sati mai zauwa idan muka zo muhara kan shi a fayyace amma dai karatun da muka yi alhamdulillah ya isa a fahimci ina aka sa gaba ya hukuncin mai jinin biki take insha Allah wallahu ta'ala alam sati da ya gabata abinda muka yi yanda mazhabin imam malik shine za a yi bugu guda biyu ko a shahi huska a shahi hannaye har zuwa idansa amma dai karantarwa akwai hadisan ammar bin yasir wanda da shi da umar yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah ya tura su wata mission da suka tahi kurum aka shi umar dukkan su kowanne ya tashi a halin mai janaba ko suka nemi ruwa suka rasa a lokacin nan manzo wannan Umar sai ya ce a ai ga ni tunda babu kurum bari in yi birgima cikin kasa Umar yayi birgima cikin kasa amma Rubin Yasir yayi abinda ya ishe shi ya shafa a hannayen shi ya shafa a huskar shi da suka zo suka bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah yake cewa ai ya wadatar da kai kai haka ka kama ka buga kasa idan ka buga ka shayi ka shayi huskar ka ka shayi hannayenka wannan shahada zaka yi bakin idan bakin tsintsiya hannu kadai za ka shawa ka gama taimamaka kana iya yi da duk abin da yake mai tsarki ne ko ma menene mai tsarki kana iyawa ka yi taimama da shi wallahu ta'ala alam abin da makaranta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amin na arziki da suke bar addu'a mu na fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki abinda ba ma iya ba Allah iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan ubangiji ya biya bukatu ya sanya albarka a ciki da abin da yake alkhairi ne a rayuwar mu muna fatan ubangiji ya tabbatar man da shi ya sanya albarka a ciki abin da yake basharri ne game da rayuwar mu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya tabbaddala mana da mafi alkhairi a cikin rayuwar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu